إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة واندا كي انقل كركدا أبنن دمقرم جمهورية النجار يومنا لا ربا hudu ga wata na rabil awal hijira shekara 439 wanda ya dace da 22 ga wata na 11 shekara 2017 yau insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin alwajiz fi aqidatu salafus salih yau za mu yi darasi na 21 a wannan littafi darasi na 21 a darasinmu na 20 bayan mun kare maratibul iman maratibul na magana ta yake cewa na kadara guda hudu na cewa da maganar ilimi maganar kitaba magana ta irada da alkhalq wannan su ne hudu rukunan imani da kadara ilimi alkitaba wal irada aw mashi'a wal khalq eh mun kare wannan bayanin mun shiga bayanin matsayin ahlus sunna wal jamaa game da lalle mun ji bayanin kadara to akwai ababen da sukan kasance Allah iya so wasu baya so duk dai suna karkashin wannan kadara don karatun ya daɗi sai a ma'ana a fahimce shi sai mu koma sama kaɗan daga inda muka tsaya za mu koma a kan musulmin da littayi safa ta 99 inda yake cewa wa ahalu sunnatu wal jama'a yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ta'ata wa ya'muru biha wa yukafiru 'alayha ahlu sunna wal jama'a suna masu yarda da sakankan cewa cewa Allah mai girma da buwaya yana son biyayya kuma yana umarni a yi biyayyar kuma wa yi kafi iya sakamako a kan yin biyayya wa ya karol ma'asiyata wa yana anha wa yi aƙibu alaiya kuma Allah yana ƙin sabo yana hana yin saban kuma yana hukuba kuma ci azaba a kan yin saban wa ya hadi man ya sha fadalihi wa manni Allah yana shirye da wanda yake so da fadalar shi da baiwar shi wa yudullu man yasha bi adali wa hikmati ya batar da wanda yake so da adalcin shi ne kuma wata hikima shi ci qala Allah tabaaraka wa ta'ala in takfuru fa inna la ghaniyun 'ankum wa la rada li ibadi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la tadru wazatu wazar ukhra wannan aya da ya kawo wai ya tabbatar ma ga wasu ababe wanda Allah iya ki kuma wani wuri iya so a wani aya guda iya tana ba labarin Allah subhanahu wata'ala ke cewa in takfuru in kuka butulce kuka kawurce mu Allah fa inna la ghaniyun ankum Allah ghaniyun ankum Allah bai bukata kuma wajen ku Allah ya wadatu daga neman wani a wajen ku mana halitta bayi amma wala rada li ibad kufur Allah bai yarda ba da yin kawurci ga bayin shi bai lamance ba yin kawurci wayan ta shukuru idan kuka yi godiya ga Allah shi ne ma'ana ɗa'a ga Allah yarda lakum Allah yana yarda da yin ɗa'a gare shi da yin godiya gare shi kakina nan iya ƙi nan iya yarda kuma walata zuwa wata tuzar ukura kuma rai wata rai ba ta ɗaukar lahin wata rai nan ya kama ka magana Allah yana dara wani abu kuma yana kin wani abu ya ce wa ƙala ta'ala wa alamu an na fi kuma rasulallah lau tuku suka sami na amur la'anantum lalle ku san da cewa an na fi kuma rasulallah a cikinku akwai manzo na Allah manzon Allah a cikinku lau tuku fi kasiri min al'amur la'anantum inda zai muku da'a cikin abu da yawa da kuke so ya yi muwafaka da ku to la'anantum da kun wahala abin kanku za ku cutar da kanku man za ku wahala walakin Allah habbaba ilaikum al-iman amma Allah shine ya sa muku san imani Allah ya sa muku san imani a zakatanku wa zayyana fi qulubikum ya kawata muku imani a zakatanku wa karaha ilaykum al-kufra Allah shi yasa muku kin kyamar kafirci wal fusuq yasa muku kyamar fasikanci wal isyan da sauran sa'uma Allah kin shi yasa muku san wannan san wannan da kin wannan san imani kawata muku imani kuma da kin sa muku kin kafirci da fasikanci da saban Allah ulaika hum rashidun wa inna masu wannan hali su ne shiryayyu Allah samu alayansu nan muka tsaye a sati da ya gabata ya ce wala hujjata liman adallahu Allah subhanahu wala uzra lahu to duk da wannan bayanan ya ce babu hujja ga wanda Allah ya batar da shi Allah mai girma da tsakaka kuma wala uzra lahu ba mutum baya uzuri ba da cewa shi tunda Allah sai bace shi kenan لأن الله تعالى قد أرسل الرسل لقد على حجة الله يا أيكو دا منزني دنيا ينكي حجة قباي وأداف عمل العبد إليه سي الله يدنغن أبكم أيكم باوا زوا قباوا da asali Allah ne mai kaddarawa amma ce aikin wani eh aikin wani abinda wani ya aikata yace waja'alahu kasaban lahu sai Allah ya sanya ma bawa wani aiki ne na za a ba shi kamar wani abu ne wanda shi ya tsoruta ya aikata duk da asalin abu da kadar Allah ce amma sakamakon aiki da shi ya aikata abin aka dangana ba wannan aikin wallam yukallifu illa bima yastati kuma Allah bai kallafa ma bawa ba da wani abu daban sai abin da bawan zai iya yi qala Allah tabaaraka wa ta'ala alayhi tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al a yau Allah zai saka ma kowace rai da abin da ta aikata alashi a yau ba a zalimtar kowa kowa abin da ya zai gani wannan mai saka maka magana cewa za a saka ma kowace rai bima kasabat abin da ta aikata da ce babu bayanin asalin komi bai kasancewa sai da kudura ta Allah da irar da Allah amma aka dangana aikin bawa zuwa gare shi abin da ya aikata za a baka sakamakon abin da ka aikata wa qala ta'ala inna inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura Allah ce mun shirye da dan adam zuwa ga hanya ta rage gabawa in ma zaman to shakiran mai godiya shi ne kenan mai biya ga Allah ko in ma kafara ko zaman to butulu kenan Allah ya bai ma hanyar gaskiya da bata kenan an ba mutum zabi ko shirya ko bata ma duk wanda gashi Allah ya maka bayani ko ne kenan shi ya maka bayani ta rage gabawa wa qala ta'ala li alla yakuna lin nas ala la hujjatun ba'da rasul Allah ya aiko da manzanni dan kan mutane su samu wata hujja a wajen Allah bayan ya aiko da manzanni an yanke hujja gare ta abin zaman labari ba manzo ya zo ya kawo ta don ayoyin ya kama magana dangana Allah bawa aiki wa qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma rai ba bai dora ma rai wani abu ko ba wani abu sai abin da buzun zai iya yi ina akwai abin da kake iya yi akwai da baka iya yi to da bai dora maka abin da baka iya yi wa qala ta'ala Allah ke ce ga wata aya faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur kaka bai da abin sha zuwa ga mutum cewa wanda ya so yayi imani wanda ya so ya butu da ce ma'ana kafurta kenan shi dai Allah ya tara da wuta ga mastaka dokar shi yace walakin duk da wannan abu cewa komi ana dangana ma bawa aiki zuwa gare shi yace la yunsabu sharru ila Allah subhanahu wataala ba a dangana ma ladabi ba a dangana ma Allah sharri me yasa ce subhanahu wataala Allah mai girma da baya li kamali rahmatihi wa adalihi saboda cikar rahama ta Allah da adalcin Allah ba a dangana sharri zuwa ga Allah li'annahu amara bil huda wal khair domin Allah ya yi umarni da yin shiriya da alkhairi wa naha anid dalal wa shar Allah ya hana bata da sharri wa innama yakunu shar bi hikmati wa iradati sharri lalle ya zama sharri kuma an aikata shi kalkashin hikima ta Allah kuma da irada da nihin Allah Allah ya so ayi akan wata hikima sananna a wajen shi amma abin bai yi wa sai da kudurar shi da iradar shi amma kuma abu ne wanda shi baya so haka ya tsara amma za a zai wakana ya kawo faɗar Allah subhanahu wata'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah amma sabaka min sayatin fa min nafsik dabin da ya same ka dan kyautatawa daga Allah ne abin same ka na mummuna daga wajen ka ne kan haka dangane hasana zuwa ga Allah mummuna zuwa daga wajen ka ne duk da cewa Allah ta kullum min lillahi duk abin da mun kullum min lillahi kaddar abin samuwar abin daga wajen Allah ne amma nan magana wani sababin aikin ka Allah ke kama ka kan wani abu daban magana kenan kun ba dan ba dangana ma Allah mummuna abu yace wallahu subhanahu wataala munazzahun an zulum Allah mai girma da buwaya ana tsarkake Allah ko Allah abin tsarkakewa ne daga dukkan nau'in zalunci ko muttasif bil adal al mutlaq kuma Allah ana siffanta Allah da adalci saki ba ce mutlaqin al adalci kurum Allah ala kulli halin adali ne kurum ba wata hanya da zama zalimi adalci ne mutlaq yace fala yazlum ahada Allah bai zalimtar kowa misƙali zarra kwatamcin zarra ko mun karantar abu wace wa kullu a fa'alihi adalin wa rahama dukkan aiki na Allah adalci ne kuma wata rahama ce daga wajen shi ya ce Allah ta'ala wa ma ana bi zallamin lil'abid ni ba na zalunci da zama mai zaluncin bayina ba kinan kullun ka san ma meye da gane ba Allah bai zaluntar kowa wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai zaluntar kowa wani wuri ke cewa inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah bai zalunci kwatamcin zarra kwatamcin zarra kinan ko maka dankin shi kinan mai an yi akwai wata dalili akwai wata hikima kuma cikin adalcin Allah ne haka ya dace haka ya ga ya dace ayi wallahu jalla wa ala la yus'alu amma yaf'alu ba ma Allah tambaya mu to me yasa Allah ka halaka wa me yasa Allah ka ko sun ka so kana so a mai da me yasa ko bai bi imani ya ka zabo su ba ma Allah tambaya me yasa Allah kaza ba ma Allah wannan tambaya me yasa akai kaza wannan me suke cewa masu ina ake ka magana biyayya cikin rayuwar ta duniya kan mulkin tsarin biyayya ta soji ga ga mai gidan shi cewa tsarin soji mai gida ce ma kaza ka ce mai yasa an ce rashin da'a ne shi shi akwai wanda ake sai da zobir mai yasa an ce halbarin ka ce mai gida mai yasa to kurin ka kare ka ta waye tsarin soji halbanan faɗanan ka ce mai yasa mai gida mai yasa da ka haka kenan ka ta waye tsarin soji ba haka nan sau biyayya ba daga Allah kurin yi zaka kurin mai za ka ce aka wada wani tsarin soji shine komandan shine shugaba ya sa abin da sashi kai kai karami ka san da gini ka san me hikimar ya ga maka kun aka tsaya gurin to naga Allah Allah ya ce kai kurin kai me yasa anaka bane wani Allah san shi sa me ya dace a yi kurin kai kun kai daga Allah kurin magana kenan yace kenan Allah ba a ma tambaya ba ma Allah tambaya me yasa ya kaza bayi su ake ba tambaya kai bawa me yasa kai kaza yace liƙaunihi tabaraka wa ta'ala ya wannan magana don faɗar Allah mai girma da buwaya yana cewa la yus'alu amma ya fa'al hum yus'alun ba ma Allah la yus'al ba mai tambaya amma ya fa'al akan dukkan abin da ya kata wa hum yus'alun su bayi ake ma tambaya me yasa kai kaza matsayin ka da bawa ma ba ma la irin tambaya ta rashin kumiya ta rashin ladabi yace fa Allah ta'ala khalaqal insana wa fa'ala وجعل له إرادة وقدرة واختيارا ومشيئة Allah mai girma da buwaya asali shine mahalicin dukkan ya halicci mutum da duk abin da yake aikatawa daga wajen Allah ke can ba magana magana kudura magana kadara mu magana halaku halitta duk abin da ya kasance iya cikin abin da Allah halitta su ai Allah mai girma da buwaya shi halicci mutum da aikin mutum ko amma ya sanya mutum irada iya nihi kaza da iko da zabi misali mai magana irada ina nihin in je kaza ina nihin in zauna ina nihin in tsaya zan ina tsaye sai nake so a raina kullum motsa hannu kan haka na motsa hannu na motsa kafata zuka ya ce ga wani abu da yazo kullum ne ya ce kadan ko da kai ne ya kai haka kuma da kai ne ya ka bude ni ya ce abu abu ranka kullum amma da baka wani dama aka baka dama ka tsaya ka tahi kai ka ki kai da rasa arena kun zan kallin nan sa arena kallin nan sa arena ni tsaye sa wace kullum arena hai ne ko kana kai kana an baka irada wanda wani abun akwai lokacin da za a ɗauke ma ita zaunin kiyama za a ɗauke ma ya an ce ma yin motsa ce kaza magana ma ya ce ma kai amma an baka wata wani abu mai suna irada kana kai ma kana yin daidai naka daidai matsayinka kana yin kaza shine irada wa kudura an baka iko na yin kaza za ka an baka ma an ce ka ɗauka baka ɗauka wani kayan misali baka iko ɗaukar su ko gane kaza baka akwai wanda ce kaza za ma wani bayanin wani abu kai kai baka iya baka kudura ganewa mai ga wadan uwanka ya gane kai ba gane ba kuma tunda kaman kai amma akwai abin zai gane kai ga ka ganewa wani mutum dan uwanka zai yi ma wani abu ya kera wani abu ka kare da ka hakka mutu ba gane aka yi abu da ga wani abu da ake gane wani ilimi sai ga abu ilimi ne misali ko a rasha ko a amur ko cikin turai masu kere-kere wani zai allah zai ba wata hikima ta gano wani abu duk ilimin rasha ko amurka su buga su buga bisa sanin ya aka yi ilimin yayi da a masu ilimin duniya a taro su auri guda bisu isirin bayan ya kai kuma mutum da kamar su kun san masu ilimin ne amma bisu iya gano hikimar da wani bawan yawan abu in ya gaya musu sai kira a kayan mutane kamar ko kuma sai masu ilimin ne kina shi ce mutane ce mutum fahimta mutum hawa kategori kategori ne rasan gajiyar wakka akwai abu kina akwai kudura akwai abu baka iya akwai ƙarin gurin in kai da akwai baka ɗauka ko miya akwai to kina Allah ya ba ba kudura ta yin kaza ikhtiyar an ba shi zaɓi na ne kaza zana so so nake ina ina amfana zabi in tahi ko in kizuwa an ce mun haramu ne misali yanzu misali zina ga zina an ce ga maka da bin sha'awa ta matarka da zaɓin ka ne zaka je ka aikata ba a ce aje ka dole a kai ne ka so ya kamata kai ga ya kamata kai ta banza ga ta armi kina Allah ya baka nigi ya baka kudura ya baka ikhtiyar zabi kai ko ka bari shin ikhtiyar yi ko bari shin ikhtiyar nan ne kaza ina iya bari kuma ina iya yi magana kenan shine ikhtiyar magana mashi'a kenan wani abu da ranka yaso da kaso ka aikata wa haba Allahu lahu litakuna af'aluhu minhu haqiqatan la majaza Allah ya ba bawa wannan ababe dan ya zamanto aikin da zai yi hakika a ce aikin shi aikata ba wani majazi ne a aikin Allah ya ma mutum gurin ba shi ba a ce shi ya yi majazi a wanda ba hakika ba a hakika aikin shi aikata Allah ba shi abin za a gama a yi aiki a yi ko a bari ta bashin damar an ba shi kudura ta yin abin daidai matsayin shi sun maja'ala lahu aqalan yumayyizu bihi bainal khair wa shar kuma Allah sai ba mutum hankali wanda zai gane tsakanin alkhairi da sharri kana kallo da ta bai wata Allah ga halittu da yawa a kewayenka wata ta yi ka so nawa in ƙarhi ne in mini ne gasa ne halittu iri birjik a gabanka sama da ƙasa amma ba mai tamayizi irin naka ba mai hali irin naka kun ba kai kai kanka ba ba kai wani mai kai ilimi za ka wata in zama to kaza kuma muka shawara a ƙasa ka shawara ya kamata mu a to wannan wanda ya wancan aya ce gare ka kenan kai wata hikimar Allah sauka da wata daban da baka doka da umarni da hani aka ba ka ikhtiyar sauran halittu a suna rayuwa yadda Allah ce rayu mustawa yin naka kai ne Allah ba wani abun an baka jagoranci amma an baka ikhtiyar na magana zabi kayi ko ka bari an baka kuma an baka hali hankalin ganowa gano alkhairi da sharri ولم يحاسبه إلا على أعماله التي بإرادته واختياره ده الله بما حسابي sai akan aikinka aikin da kai da nihi da zaɓinka har ma Allah ce bai kama ku da kuskure rabbana la tu'akhidna inna sina akhtana ko Allah bai kama mu da kuskure ko mantuwa ma kenan Allah ya kama abin da kai so he inda nihinka Allah na hisabi akan aikin da ka aikata da nihinka kuma da zaɓinka akwai abin da za ka je ka san kayi amma sa ka aka yi tilis kai kai ka san kayi hannunka yi amma tilis ka aka yi to ba a ma hisabi ya akan abin da da nihinka kuma da zaɓinka nan ma ikhtiyar kana da dama ka bari ko ka yi abin da baka dama ka bari ba mu ikhtiyar kenan ka an doke maka zaɓi ke dole ne kai to ba Allah bai mai sabi he da abin da kana da iko kuma kana da zaɓi kayi niyya kana zaɓi kana zaɓi shi da ke mai sabi akan shi fal insanu ghairu mujbar mutum ba mai ijbar mujbar jabar ibn lati akida jabariya mai jabar masu akida cewa mutum ai kaman kaman misali ake cewa zare iya reto a cikin iska kenan sai abinda aka yi da shi shi bai da nashi kenan mutum da abinda ya yi ya yi ne da irada Allah shi bai da laifi ko daya Allah ne soyi wannan bai da cikin Allah baka ikhtiyar baka kawo ni hujja kawo Allah ita kenan gari mujbar balla hum mashi'atun wa ikhtiyaran Allah ba mutum mashi'a so ki da zabi da an baka dama فهو يختار أفعاله وأقعده متينا زابن أيكن دزي كما كذا غشي زو زابن wanda yake wanda eh amma ni gare ni ina da bari in tsaya a rarrabe abu kaza in zaba an bani nihi an bani abu da kamata aki wata aqida mutun zai bi wata aqida da ta ƙarya ka ta banza ko ta gaskiya dan ba mutun damar zabi sai ka kira ko mutum sai kira yace fal insan إلا أنه تابع في مشيئته لمشيئة الله إلا أن أباش ذابي تأما مشيئة رشي تنابن مشيئة الله سيبار الله يستكي بيو بايا إيه با الله سكذا شكو متحنى شي شي ما يتش وكل ما شاء الله كان دي أبن دي الله يسو shi ke kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so bai yiwa kirin mu ya ga wakana cikin kawun ya wakana karkashin mashi'a ta Allah illa akwai abin Allah ya yarda akwai abin da bai yarda ba kuma kace me yasa ba Allah haka don ba ma Allah tambaye haka Allah ya so da bayin shi fallahu ta'ala huwa al-khaliq li af'al al-ibad Allah mai girma da buwaya shine mai halittar ayyukan bayi wa fa'ilun liha amma su suke aikata abin aikace fahiyya min Allah khaliqan wa ijadan wa taqdiran daga wajen Allah bangaren Allah halittar aikin samuwar Allah kadara ta Allah abin Allah kadara amma wa min al-abd fi'lan wa kasaban bangaren bawa zace shi yayi kuma shi kuma abin da ya tsorura da hannun shi aikata abin amma asalin abin daga kashin kudura ta Allah ce abin da Allah so ne wakana wakana ya ka ayata qur'ani liman sha'a minkum an yastaqim wanda yaso ya kama hanya mai kaka daga cikinku amma ya ce wa mata sha'una illa an yi sha Allah rabbul alamin ka kenan da Allah ce ka san kenan san ka ya ce amma ba abin da za ku so yau kanawa sai abin da Allah ubangijin halittu ya so hakinan kuma me dai kalkashin mashi'ar Allah ke eh wala qad radda Allah ta'ala 'ala al-mushrikeen hin hin hataju bil qadar Allah ya raddi ga mushrikai lokacin da suka kawo hujja ka a zarge su da kadara haka Allah ya kaddara musu abinda Allah kaddara kuma daidai ne kai ba ka lahin komi na lace lausha Allah ma a sharakana wala aba'una wala haramna min shay ai da kuke zargin mu mun gama Allah kaza mun kaza kaza ai inda har Allah ya so da mu da uwaye namu da ba mu shirka ba da mu haramta komai ba naka suna dogara da kaddata haka tun Allah kaddara haka kenan Allah ya so kenan ga har mun yi uwaye mu sun yi kenan abu ne wanda Allah yake so inda bai so da ba mu yi ba tun shi mai shi mai iko akan komai wannan kenan ba hujja bace ba akan imani da kadara mana hujja da kadara dan yake cewa me yake cewa yake cewa ya kawo fadar Allah na Allah ka cewa faradda la alim kasabuhum bi qawli tabaraka ya Allah musu raddi inda yake kareta su da inda yake bi qawli tabaraka ta'ala fadar Allah mai girma da buwaya kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wata masaniya aba a rubuce hujja da kuke da ita ta rike wa'annan ababe abin bauta ko abin kuka haramta kuna da hujja daga Allah da kuka dogara ita Allah ya ce ayi babu kurin ra'ayinsu ya kana ci in tattabi illa zan kurin ba abin da kuke bi illa zatan kuna tsammanin kaza abu ne da ka abu ne da ra'ayi kurin haka fa in ta zanni ne wace wa in antum illa takhrusun ku kurin matsayinku masu kirkir ƙarya ne ku dangana mu Allah kurin kenan Allah ba magana hujja kan kana ina hujja aka ce kai baka wani hujja kenan da magana hujja kai ne shi baka ce ai kashi kadara ta Allah tunda Allah na yi Allah ya so Allah ya so akwai da ce kai akwai da baka damar yin yin abun baka da hujja kan abun yace wa ahlus sunnati wal jamaa ya'taqiduna anna al qadara sirrun la fi khalqihi ahlus sunnati wal jamaa suna masu aqidar cewa kadara wani sirrin Allah ne a cikin halittun shi لم لم لم لم تلي عليه ملك ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يعلمه احد من الخلق الا بعد وقوعه yace dan haka ɗan wa nan kamar kira ne bayan duka wannan bayanan aqidar ahlu sunna da jama'a mas'alar qadara ba wani da mutum zai iya shiga su kwallo shi to min sai ce kaza tunda Allah ya so ashiri kuma za ka aiki kaza kuma ce aikin Allah ne kuma bawa yayi a ce kuma laifi ne kaka shiga wannan an ga ma ne ga hakikanin al'amari komi iya wakana da kadara ta Allah mashi'a ta Allah ira ta Allah kuma haka Allah kaddara bawa zai kaza kashin kaddara ta Allah wani aka so yayi aikin kwarai wani aikin banza haka Allah ya shirya kaka saka me yasa za a kaza kaka shiga lamarin kaddara ta lamarin kadara wani sirrin Allah ne cikin halittun shi kuma wannan sirrin bai gwada ma kowa ba imma wani mala'ika ne makusancin Allah kowane mala'ika ne babu wani mala'ika da yake kusanta makusancin Allah wanda Allah ya gwada ma hikimar kadara ko mala'ika haka wala nabi mursal haka wani annabi manzo ko annabawa ba annabin Allah ko manzon Allah da Allah ya san da shi me sirrin kadara Allah babu ko mala'ika ko mutum ko annabi manzo babu yace la alamu ahadun min khalqi illa malaku babu wani daga cikin halittu wanda ya san hikimar qadara qadara ta Allah sai abin in ya wakana kura wa ta'ammuq wa nadru fi dhalika dalala shiga ka sa kanka cikin lamarin kadara kaga fitiki me yasa aka ce kaza nan me yasa aka ce kaza aka halaka da wannan ba sa kowa ban imani wannan kaza shiga lamarin kadara ka zurowa ciki da diban ka kawo ra'ayinka a ciki wannan bata ne kurin ka sallama Allah shine mai kaza mai aikata kaza mai kudura kaza ko mai aikata mashi ka san da haka ne kuma wancan jiwo na makaranta cewa al'ilim ka san da Allah ya san dukkan abin da ya wakana da wanda yake wakana da wanda ma za a yi a gaba alkitaba kuma ka yi imani shi ne ta wutar kudin kai kuma ba ka rike da kyau kuma ka san in mai gaiwa kana Allah daman bayan ya sani kuma ya riga ya rubuta a cikin a cikin lil mafuz kuma bayan bayan bayan cikin bayanin satin da wuce ana ka magana kadara ta riga ilimin Allah a ilimin Allah ya riga ya kadara ya riga ya lil mafuz sai na satin da na kuskuren kalmar wani dan wani tambayi ma kuma dama na fahimci abin na kuskure kan maganar ba na shirwari abin da muka aikata a nan cewa ilimin Allah ya gabaci kadara magana kenan can baya ma kuskure na kai yace kenan magana kenan ta kitaba haka man alhalq can ba mai kuma ka san da cewa dukkan abin da kaga ya wakana a wannan kano in menene ba abu zai iya wakana zama kaza sai da Allah ne ya so kuma shi da sarshe abin wani yawa kana cikin kudurar shi ya da abin wani amma me ko me haka haka Allah abin nan cikin halittun shi ne kin da amma ga an yi kurin shi ya so a yi illa ta hanyar halitta kaza a yi kaza ta hanyar bawa kaza a yi kaza amma ƙarƙashin kudurar Allah ne ƙarƙashin halittar Allah ne wannan cikin abin da muka yi wancan karatunmu na tsakanin mal bakadar yace kenan haka ce aqidar ahlus sunna wal jamaa cewa kadara wani sirrin Allah ne a cikin halittun shi ba wanda ya santa ko mala'ika ko wani magana manzo sai abin ya wakana kuma shiga ka zurowa a ciki to za ka ɓace li'anna Allah ta'ala tsawa ilmul qadar an anamihi domin Allah mai girma da buwaya tsawa ilmul qadar ya ke mana ya limke ya rige ilmin qadara ya kewaye shi ya hana halittun shi sani shi kaɗai ya kewaye shi shi kaɗai ya san kayan shi babu bibar kowa bai shiga cikin abu eh babu mai ana maka mace halittu babu wani halitta san Allah kewaye kayan shi shi kadai san kayan shi ba mai shiga ciki lamarin Allah ne ba mai shiga ciki wa nahahum amma ramihi kuma ya hana su neman sanin neman shiga lamarin kadara قال الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ba a tambayar Allah me yasa yayi kaza da abin da ba ma tambaye kin kaka shiga me yasa ma kaza kuna ga kan shi haka yaso ya kan shi kuna wai wannan ana ana da shi ya falsafa ta filosofi dan da sina sana gaba da wannan wa Allah suna an tamna to wai to shi Allah me yasa Allah bai mutu dan wa ba ita bai so bai ce ya kibe ce so bai ne me da ya dan wa a kan me ne dan wa ko haka yaso shi bai dan wa ba bai wai dan wa wai ba ba da dan wai shi Allah haka ya so kan shi yayin mutum haka ya dubba haka komi haka ya so wacce me sai kaza ba ma da tambayi ba ma da tambayi me sai Allah kaza ba ma da tambayi eh ko ba rashin kuma ce yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa yusallimuna tasliman mutlaqa لقول الله تبارك وتعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا yace arsuna wal jama'a suna mai kauya cikakkal mai kauya gaba daya mai kauya ta saliman yace mai kauyar da ce mutumutula gaba na babu kaiji kurin sun yarda kurin da abin Allah ce yace dan fadar Allah mai girma da buwaya ka gaya musu kullum da ko menene mai kyan mara kyan daga wajen Allah ne ko ma bai daga kana daga Allah yake yace fa mali haula alqawm me ya samu waɗannan mutane ana ta bayani a malaka zuwa faka wani hadisa ba sa gane magana annan ya zage su rashin gane magana wannan sai yake cewa yuhajuna bihi man khalafahum kuma ahlus jama'a suna hujja da wannan aya kan duk wanda ya saba musu masu aqidal qadara ai ba magana qadara ma wanda yau kan Allah ga tani ko dona umma masu shiga cikin lamarin qadara to nan aya suke musu hujja suke hujja akan su ka hujja suke ta Allah ko ma mai daga Allah yake hada ma kana yu'minu bi salaf salih wannan bayanin da ya gabata da muka yi shine abinda magabata na kware suke imani da shi kan qadara من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإسان تندق صحابي da masu bin ma sahabai da ‘yan bayansu da kyautatawa ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in yardar Allah mai girma da buwaya ta tabbata a kansu amin ya rabu alamin yanzu kenan ya kare bangare na magana ta kadara sai al'asalu sani tushe na biyu da za mu magana kan shi musamman imani me ake cewa imani akwai ababe da cikin ayyuka ya ce kaza imani ba wani ayyuka ne na dini amma ce ana kiransa da imani su kansu ana me ake kira da imani inda ahalus sunnatu wal jama'a a wajen ahalus sunna wal jama'a me ake cewa imani me imani kama tabbaya ya ce musamman iman abinda ake masuna da imani ya ce wa min usulu aqidata salafu salih iya daga tushe na aqidar yarda zamce aqida ta magabata na kwarai su ne wani ta salafu salih ya karama bayan kansu sunan ahalus sunatul jama'a me aqidar su tushen daga jigon aqidar su أن الإيمان إيماني تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية شيني فرقوا أمكسان إيماني wani abu ne na gaskantawa da zuciya zuciya ta gaskanta abu shi aljinan kal ta gaskantar da wani abu kuma bayan ta gaskanta abin a zuciya haka kuma wa ƙaunin bilisan dole halshe ya wada zuciya ta yarda halshe ya wada abin da zuciya ta kudurta kuma wa amalin bilijihar wani akan ayyuka da gaɓuɓɓuwa zamci da rukunai da duk mana abin a ga abin a aikace ta yarda ta hudi kuma a ga wani abin da yake zuci ta wadin a gan shi a aikace kuma imani yazid bi ta'a a gidan sunan jama'a imani yana karuwa da yin da'a mu wayan usu bil ma'asiya yana raguwa da saban Allah akwai su musulmi ne masu ɗan hanyoyi da ci na bata da na masu da cewa kurin in kai imani ba wani imanin wani imanin kowa ɗaya ne da imanin malaka jibril da imanin gari ɗaya ne duk imanin imani ne kurin ba wani imanin ba karami ko karo akwai imani guda ne duk kategori guda ne kuma musulmi suka musulmi ga suna kide lakiyayi sai ga yana ga gama a gidan sunan jama'a a gidan sunan jama'a imani iya karuwa da da'a kuma iya raguwa saban Allah kana da'a ga imanin kai karuwa kana saban Allah imanin kai na raguwa don kanta bayani na magana na iya magana cewa dalilin da ba ya saba ma Allah wani dugo baki iya duguwa a zuciye shi yau iya ƙara iya ƙarawa har zuciye ta zama kirin kuma watsin ma bai shiga gaba daya kenan ta Allah iya kawo iya ƙara riya zuciya ta gaci yace zai kan hujjoji kan magana da yace ai al iman me ma'ana imani kasa ya matar mamuwa zai maka bayanin ko sharrin kalmar imani yace ma al-iman lughatan lughatan a lughatan larabci kalmar imani ta samu daga at-tasdiq wa izhal khudu wal iqrar gaskantawa ka gaskantar da wani abu kuma ka bayyana da gaskantar da kanka da mai da yarda da wani abu ka yarda ka sallama wa shar'an a shar'ance ya ce imani jami'u ta'at albatinatu wa zahira dukkan da'ar da'ar Allah dukkan biyya ga Allah ta boye da ta hili ana kiranta imani duk da'a ga Allah ana kiranta imani falbatinatu ka amal qalb ayyuka na boye da'a ta boye aikin zuciya aqida da kudura a ranka me aqida ka game da Allah imaninka da Allah da manzo Allah me abin da ke zuciyarka me aqida ka shine kenan albatina ta batina da'a ta boye shine aikin zuciya abin da ke nema gare ta wa zahira da'a zahira shine ka af'al abadan min alwajibat wal mandubat shine ayyuka na gangan jiki aiki na wajibi ne ko wanda da ake so na mustahabi ne shi manduba mandub abin da ana so kai mustahabi ba wajibi ba wa mulkhasuhu ta tattar magana kan wannan bayani da yake ma kan imani yace huwa ma wa qara fil qalb wa saddaqahu al amal imani shi wani abu da ya tabbata a zuciya ta yarda ba ma'ana ba dardar ka yarda ka kankance ba wani dardar a cikin zuciyarka ya tabbata abin ka yarda ka wasaddaba al'amal kuma bayan zuciyarka ta yarda sai aikinka ya gaskantar da abin da yake zuciyarka in ka yarda to aikinka zai tabbatar da wannan imani naka wabadat samaratuhu fil jawari ƴaƴan imanin suka bayyana a cikin gababuwanka aka ga eh wannan imani ne ana ga bai banna mai daga Allah ne ga nafilolin sallah ga abu dai na ayyuka ana gano abin da yake zuciyarka na imani ta bangaren ayyukanka baka ci ayi mana kurin zuciya ne kurin a ta kawo hahuna kurin zuciya ce kurin ba zuciya ki ba ba aiki yake ba zuciya ce abin a'a muna ana aiki da me ka aikata eh yace wannan bayyanar ‘ya'yan imani a gababuwanka ya ce bimtisali a wamirillah a ganka yadda kake mai misali bi aikata umarnin Allah Allah ce aika za ga gani a umarnin Allah kana aikata shi e kana imtisali biyayya ga umarnin duk umarnin da Allah yi wal ibti'ad annawayi kuma a ganka kana kaurace ma abinda Allah ya ce ka ayi fa'iza tajarrata ta al'amal idan gaskantawa ta wafinta kan mana sai gaskantawar babu aiki shi a tajarid ke zama to abin ya wafinta in aka samu gaskantawa ana ba mana babu aiki a cikinta he gaskantawa kadai to fala fa'ida tafi babu wani amfani game da gaskantawa kun babu aiki kudin imanin hauna a zuciya ne babu aiki kan yace ba gaskiya bane yace walau kana tasdiq al-mujarrad an al-amal yanfa yanfa ahadan lanafa iblis la'anahu Allah auzu billahi minhu wannan kudati yace inda har tasdiq al-mujarrad kurin gaskantawa ita kadai inda tana amfani ba ana ba tare da aiki ba inda iya amfani wani to da ya amfani iblis inda har kurin gaskantawa kadai yarda da Allah akwai Allah in zai amane shi ai da ya amane shi ce lokan tasdiqul mujarrad inda gaskantawa kadai an amana babu aiki a cikin ta yanfa adam ya amane wani da nafa iblis da ya amane iblis na'uz billahi billahi minhu min khutuwati muna neman tsari a wajen Allah ya mana tsari kariya daga shedan daga tsa daga hanyoyin shedan Allah kare mu yace faqad kana ya'rifu anna Allah ta'ala wahidun la sharika lahu shi iblis ya yarda ya tabbatar da Allah shi kaɗai yake kuma Allah ya san da Allah shi kaɗai yake bai abokin tarayya shi ya san da iblis ya san da haka da iblis ne kuma wa anna masirahu la shakka ila Allah subhanahu wataala kuma iblis ya yi imani ya yarda ba shi da wata makoma sai zuwa ga Allah bai inkarin kiyama bai inkarin kiyama shi ta mai niyya dan ya gama da ɗiyan adam dan an shi kiyama su shiga wuta asasa su wuta tare bin karin wuta bin karin aljanna sai ka tawa ma kan shiga aljanna mu shiga gidan wuta tare da shi kina ya imani da Allah ya imani da wuta to da wani imansu to shi ce inda har imani kadai kuran yarda da abu zai amfane ka babu aiki to da ya amfani iblis yace walakin nahu duk da ya san da Allah shi kadai ne ya san makomar shi zuwa ga Allah take amma inda ma ja'ahul amrul ilahi lokacin da umarnin Allah ya zo mushi usjud li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana min kafirin kaga nan lawan labari wasu kulna da malaka su adam ko Allah ya ce malaiku su adam ko ko adam sujada Allah ya ce fasajadu duka malaiku suka yi sujada suka bi umarnin Allah suka yi sujada ga adam fasajadu illa iblis sai iblis kun aba yaki ibkun kiyawa ce ko yaki bai aba wastakbar yaki kuma ya girman kai daga yin haka Allah ce wa kana minal kafiri eh zaman to daga layin kahurai adam kahuri shi kenan gare kuma mu ne yan wakimin Allah wa mu Allah godiya kan wannan nima ta Allah da yawa bani adam Allah inda ya so kun ba mu ba mu ce misa Allah kaza inda Allah zan ba da rahmat Allah gare mu ba yadda Allah ya ma Iblis umarni ɗaya taka ɗaya Iblis ta taka kuran dalilin ƙin umarni ɗaya da ya ce bai kuran aka mai hukumci kawuri ne kuma ɗan wuta ne a abada kare ɗaya umarni ɗaya in Allah ce kuma ka zabi akwai mace abin sa Allah ta kaza inda Allah ce duk bawon da sama Allah ya karya ko shakiya ko zina ɗan wuta ne a abada akwai mace a kenan wannan ya cikin rahaman Allah gare mu za ka yi dubu ka yi dari nawa ka shi nawa kana yi yau ka tuba Allah ka gafarta maka saka aljanna ta Allah kenan wannan shi ne rahama ta Allah gare mu inda Allah so hema inda aka ma iblis a wata mana umarni ne kun sujud ce la sujud shikenan kare isujada ga adam ce ba na yi shikenan ba ce wanda gaba ka ka dawo kai kaza kaza an kare kurum shi Allah haka kaddara mishi to ya cin kaddara haka Allah kaddara abin haka zai wakana ya ce kenan wannan abin yasa kenan iblis haka nan inda yarda kaɗai ta wani ya yi ya san Allah kuma yin karin Allah kenan kan amma ƙin umarnin Allah da ya yi ya shiga layan kawo ne ya ce lam ya shafa'a lahu ilmawa bil wahadani ya rububiya cewa sanin shi ga Allah shi ɗaya ne Allah ne mahalicci bai mai amfanin kuɗi ba li'annahu لم يحقق توحيد العبادة الذي من أجلها خلق الله الخلق دومن bai hakikanta ba tauhidin ibada na kaɗaita Allah ibada bai kaɗaita ba Allah wata bai ta gudun uluhiyya na rubiya kana ibada kai na wajen bauta na wajen nabo zalika umarnin kenan wanda tauhidin ibada allazi min ajaliya khalaqa khalaqa dalilin tauhidin uluhiyya kuma ce na ibada shi yasa Allah ya halitta halittu a kaɗe tashi abu umarnin shi idan dan haka kenan bayan wannan bayanai yace kenan ku bayan maka wannan bayanai yace fatasadiqu almujarrad an al'amal la qimata lahu inda rabbil alamin kenan gaskantawa ita kadai almujarrad ita kadai gaskantawa kadai shine tasdiqul almujarrad tasdiqi kadai kenan ba komai a cikin sai shi shine almujarrad gaskantawa kadai wanda al'amal babu aiki a cikinta la qimata lahu inda rabbil alamin ba ta da matsayin komi a wajen Allah ubangijin halittu gaskantawa kadai babu aiki ba ta amfanin komi yace wa haka da wannan bayani da ya maka haka yake yace haka kana fahimu salafu salih li haqiqatul iman wannan bayani da ya maka haka ne fa'intar magabata na kwarai akan haƙiƙanin abin da ake cewa imani wannan bayani da ya maka shine imani imani yace واعلم أن الإيمان لم يأتي في القرآن والسنة مجردا عن العمل domin imani kasan da cewa imani ko a ƙur'ani ko a sunna da aka imani yanka ɗaya zai aminu wabin saliyan da aka imani yanka aikin gari ba a ka imani kaɗai haka zuzuruci kaɗai iya zauwa tare da aiki imani a ƙwararku sunna iya zauwa tare da aiki bai zau shi kaɗai بل أضيف عليه العمل الصالح في كثير من الآيات والحديث أنا جمع مشي أيوكا نجري أولي ديوة إيماج أكي نجري أيوي ديوة الحديثين وهذا من باب العطف الخاص على العام wannan abu ne na mai ake cewa a gama abin da yake keɓantacce a kan mahi yawa an kama gana kirasa imanka aiki nagari asirin tushe abin imani ne abinda aka kama ka ce abu ne na ka ce an ware shi ne a cikin sauran ayyuka sau mahimmancin shi zan zama za ka ce wa ruhu ko zan zama za ka ce ruhu an kama da aku aka ce wa ruhu ruhu bai cikin malaku ya cikin hali amma an keɓance shi saboda matsayin shi da rage shi a ciki amma iya cikin layin sauran ayyuka kina shi ma imani ka an kama imani ka aiki to abu da abu guda ne illa an keɓance sunan imanin saboda mahimmancin shi shine uwa jigo ya ce awul ba da koko a ce an ambaci shashe ne daga cikin abu gaba daya din da abu kenan kenan ba sa rabuwa da juna wa zalik li ta'kid ala al-a'mal saliya yin haka kurin an kawo iman an kama ganin aiki dan a karwa muhimmancin ayyuka na gari mashi kake imanin kada ya biya bukata sa abin da ke ne ko ba kama aiki ba sai yake cewa nan da ya mata mamu ko ya maka tafsirin al'iman ko ya ce al'iman ƙaunun wa amalun imani kenan magana ce za a yi hurci kuma a yi aiki ya zidu wa yankus kuma maka ce iya ƙaruwa da aiki kuma yana raguwa saɓan Allah shi imani sai maka alamacin ƙaunul ƙalib wa ƙaunin lisani akwai hada ta zuciya akwai hada ta baki ta baka wa amadul qalbi wa amalul jawari akwai aiki na zuciya kuma akwai aiki na gaba eh hadar akwai ta zuciya akwai ta harshe shi ma aikin akwai aikin da aka ba zuciya kuma akwai aikin da aka ba gababuwa zai kuma baya maka bayanin wa'annan ababen da ya hudu ya ce faƙaunul ƙalb me magana ta zuci itiƙaduhu wata sadiƙuhu wa iƙararuhu wa iƙanu shi ne abinda ka ƙudurta zuciya ta ƙudurta ta gaskanta ta tabbatar da shi ta yi ƙini yarda da babu shakka ko ɗaya shi ne ƙini haka ce a ƙidaka ka yarda ka tabbatar da abin haka ne kun babu babu ɗanɗana kuɗi tare da kai shi ne ake faɗar zuciya wa ƙaunar misali ita kuma waɗa ta harshe huwa nutuk bi shahadatai abin da ake nema wani ikirar bi lazimi hima harshe ana nema ya hurci ya lafazi da kalmar shahadar da Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah dole mace ko kace kai ba kawai ba kai da zuciya ka a he ka bakin ka sai dole ko da zuciya ka yarda a zuciya ka dai bata yi sai bakin ka ya hodi dole dole he mutum ya hodi kenan sai dai wanda kuma wanda yake bai iya sanin su kurma wanda yake kaga ai kaga baka sani ba wal iqrar bil lazim kuma kai hurci ka yarda bil hima da dukkan abin da kalmatar shahada suke lazumtawa duk da kalmar shahada lokacin mashi da yarda da kaza da sallah da azumi da zakka don abubuwan ka da su dole ka tabbatar da haka ne wajibi ne misali abin Allah ce yace wa amalul qalb bangaren shi kuma aiki na zuciya shi niyyatuhu niyya kana eh niyya kana aikin yana abu niyya wa tasalimuhu da mai kauya wa ikhlasuhu da tsakakewa ka ga mu Allah kai aikin ta da tayi amma a saka a samu kowa sai Allah eh kai aikin da Allah nayi amma iyayewa Allah da ayaba da Allah da samu kudi a to a samu Allah kada a ciki a cikin da ka samu kowa shi wa iz'anu da make ma'ana iz'an ko an ce kakon ma'ana za ka abin kai tsaye babu wani ɗan jinkiri kun ka ma'ana mai kawai ya kun samta mai kawai ya kun da ka an ce ka za ka yi kun ba magana da baya wa raja'uhu kuma da kana abin da fata kamunan alkhairi a wajen Allah kai abin da fata wata fata a wajen Allah wa khudu'u za ka yi da kaskantar da kai eh kana mai kaskantar da kai daga babuwanka wani kiyadu da mai kauya wa hubbuhu kana yi da san Allah kana yi saboda soyayya ba wani kama ayin hutayen huta gurin na kuma masu ibada kun aida yin huta gurin kamar abin da jaraba ya ishe ka wani abin da ya ishe ka gurin aida yin huta gurin to ne kana ganin haka nan wajen sallah ta mutum mai ibada ba tare da da nutsuwa da wani ne shi da kun yin huta gurin babban bai buga cikin minti biyu kun sallah kare kaka na kana kama abin da shi ne ya yi ya huta akwai abin alama an misal sallar da gaggawa ya bubbuga ya tafe shi tsaye dai yin huta dai kodin na kare dai ga wannan iya ibada kenan ba tare da soyayya ana san ibadar Allah kai kana so da kaskantar da kai ga Allah kana wata fata a wajen Allah ba kuma ko yin huta ba kuma yin sarki in huta kanka haka eh yin sarki kurin wa iradatu kuma kai da manuwa wa amalul jawarih amalin jawabi su kuma mai ayyuka da ake yi maganar na gaba uwa mai aikin da aka ba gaba ya ce fi'idul ma'amurat wa tarkul manhiyat shi ne aikata duk umarni da aka yi aka ce ka yi gaba ta yi sallah ruku'i sujada tahiyya wuri kaza duk da abin da ake bukata gaba ta yi a same ka aikata kuma tarkul manhiyat ita gabar an hana ka yi ƙarya da harshe ka yi zalimci da abin da aka hana ka yi da wani da abin da aka hana ashe ka bari aikin harshe ne bar wannan ma'aiki ka bari gaba an ce kakka yi zina da farajin ka amma ka yi ta halak kakka yi kakka ta wuri kaza wannan barin shi ma iya cikin nau'i na aiki na bangaren nau'i na aiki ya ce don haka فالإيمان اعتقاد وقول وعمل da haka kenan bayan wannan bayanai ce kenan imani abu ne na kenan na aqida kudurtawa akwai magana a ciki kuma akwai aiki imani kenan akwai aikin zuciya akwai aikin harshe kuma akwai ayyuka na da an ka akwai na zuciya akwai na harshe ko akwai na aiki ko kenan a imani akwai aqida akwai fada akwai aiki ya ce kuma wani abin da aka ji na imani ya zidu bita'a imani iya karuwa da ma Allah da'a kana kara da'a ga Allah Allah na kara maka imani zama hujjoji ka haka insha Allah gaba zai kawo yi ya ce wa yan usul ma'asiya kuma imani yana raguwa da yawan saɓa Allah kana yawan saɓa Allah imanin ka yana ragewa faman ata bi jami'iha faqad iqtamala imanuhu ومن أتى بثنين دون الثالث لم ينسه إيمانه kaji wannan abun uku da aka jero na maganar imani me itiqadun wa qawlun wa amalun wannan abun guda uku na imani aqida fada aiki yace wanda yazo da su gaba daya shine faman ata bi jami'iha wanda duka ya tabbatar da su bangaren aqidar bangaren magana bangaren aikin faqad tamar imanuhu imanin shi ya cika amma wa man ata bi sunai duna talis wanda yazo da biyu bai kana ukun ba kun iya da aqidar iya iya faɗin da baka amma babu aiki ko ga faɗin a baka ga aikin amma aqida batatta banza eh nan uku wannan dole sun gamu eh masha Allah kalmar shahada karatun Qur'ani hadila azkar azkar dare da rana yana wani haram ya matan Allah kuma ko sallah duk ana yi amma aqida ba kyau yau mai wuce ƙirƙira a ƙira duk a banza ne haka ga ƙira da cewa masha Allah a ƙira da sau jama'a amma ba ka yi babu aiki a kuma mashi kenan ƙarya ce babu siya duka wani uku shi ya sun gamu ukun wannan ya sun gamu ukun wannan ya ce duk wanda ya zo da biyu a cikin uku babu na uku ya ce lamin su imanin shi biyu ba lamin su imanin shi bai inganta ba guru ne ya ce li'annan a'amala indahum iman aiki a ayyuka a wajen masu wasu waye arzikin jama'a arzikin jama'a domin ayyuka a wajensu juzur min iman aiki wani yanki ne na imani wa dakhilun fi musammahu iya shiga a suna na imani al'amal suna cikin musamman iman yace wani iman biduna amalin nasi imani ba da aiki ba aikace imani bai yi ba wala yajzi kuma bai halitta ba ma imani ba da kusan wa ajma ala hadha alqawl a'immatuhum akan wannan magana dukkan shugabannin ahlus sunna jama'a akan haka suke ijma'i ne kan haka dole ne an samu gaba daya a wajenka bai wa imani ba aiki ko aiki ba imani ba sai wa faqalu sai su ahlus sunna jama'a sai suke cewa la imana illa bil amal babu imani sai da aiki kuma wala ƙaunin wala amalin illa biliya kayi magana kayi tasha da kayi aikin kuma aiki shi man ba niyya banza ne yi da niyya hejero wala ƙaunin wala amalin wala niyyatun wala niyyatun illa bi muwafaqatin sunna kaji kayi kalmar ta imani kayi aikin na imani kainiya kajiwa amma duka wannan sai ya yi daidai da sunna kaji aikin ba ba eh lalibin imani ne da allah ka zaka na imani kuma aikin sallah aikin azkar aikin wane ne amma aikin da kai ya daidai da sunna an ba daidai da sunna ka yi banza dole a samu aikinka ya yi daidai da muwafaka haka manzan da allah ya koce ko kai ne ko wani naka ko gadonka ko kakanninka suka ce haka ya kamata ya yi daidai da aikin 'yan garinku ya yi daidai da aikin ɗariƙaka hanyar ka kai ga haka ta kaɗa ba na wani ba dole ya abin ya yi daidai kaga wannan kwarai zai dewa ture bukatar 'yan bida a aiki ne ka zaba kyau mun a ce wani ka zaba kyau abin da ka haka manzan Allah yi su zama tambaya in wani abin wai a risala risala wannan tunan zai ta Allah inda za a aiki da sallah da an huta da bid'a mai risalar da mai risalar he da imani kayi kalma da kayi aikin kare ka gama yace sai ya daidai da sunna haka ka gada a garin ku kuke a gidanku faru Allah da shi wani ga lokacin yayi na ga wata mutan insha Allah Allah ka mana sa Allahumma salli ala Muhammad dan waka hinnan wajen magana kamu zo wajen magana sallah gaskiya kamar ana ta yajin abu wajen sahu ba a ce ba wai sahu kuna a gama tsini yada kaɗai kurin wani ma ya gatsa ma bai gama kurin wani akwai sakaki kan sahu yanwa wani da yake annabi ya magana sahu rishin hada sahu iyaka raba kan al'umma rishin hada sahu iyaka raba kan al'umma kin hada sahu iya kawo hada kan al'umma kuma iya maganin shigar shedan a cikin ku amma sahu da ware shedan ya samu damar shigo ka yawa cikin ku Allah taimake mu da yau اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته